Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta wanda ke kunshe da tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya ba da dama salisu bafayu sunana kuma za mu gabatar da shirin ne a wannan lokaci tare da abokin aiki masu sauraro khalid shatima ke fatan an yi juma'a lafiya tare da fatan allah ya sa mun dace to amin khalid sai a biyu mu To Khalid barka da Juma'a.
barka da juma'a bafayo an gangaro hutun ƙarshen mako Kwarai da gaske kuma a lokacin da ake dab da bankwana da 2019 ba.
kwarai da gaske kai tsaye bafayo a ina ganin sai mu tafi ga waɗanda suke ganin cewa laya ta yi kyan rufi akan wannan naɗe da shi mai girma gwamna abdullahi umar ganduje ke yi To idan haka ne mu fara da Honorable Musa Baba Yaro tsohon SA kenan a tsohuwar gwamnati.
na'am ka san shi gode wa gwamna da gwagwa yake yi kan damar da suka bai wa hajiya binta lawal ahmad shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar kano wato head of service cewa yake ta cancanta kuma an ajiye kwarya ne a gurbin ta ba za a ji kunya ba Haka fa wannan baiwar Allah an san ta hazika ce kuma jaruma ce kuma mace ce mai kokari mai riƙon amana kuma mai addini duba da irin aikin da ta yi a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta jihar Kano a matsayin babbar sakatare ta riƙe wannan ma'aikata an samu nasarori an samu ci gaba kwarai da gaske kuma wannan ma'aikata an saita ta akan layi wanda yake bata taba samun ta tattara kudin shiga in tsakanin 2019 zuwa yau irin yadda wannan baiwa Allah ta tsara wannan ma'aikata ba kuma a jihar Kano ba taɓa yin shugaban ma'aikata mace ba sai daga kanta aka fara To amma sai wasu suke ganin kama akwai waɗanda sun fi ta cancanta da rike irin wannan matsayi.
ai cancanta mutumin da yake gefe ai bai san abin da yake ciki ba ai cancanta ta ta sa mai girma gwamna ya ɗauko ta ya bata To kuma 'yan siyasa suke alakanta irin wannan mukami da gwamnati ke bayarwa a matsayin hidima ce wanda su ma sun yi ta fuskar cin nasarar gwamnati. Akwai wata gudunmawa da ta bayar ne har aka ci zaɓe?
ita ai ba maganar siyasa ake ba ma'aikaciyar gwamnati ce shi kuma ma'aikacin gwamnati ai a matsayin aikinsa za ka duba ga cancansa da kwarewarsa da haka a matsayin aikin da aka duba ga cancantarta da dacewarta da kwarewarta da irin gudunmawa ta ba wa jihar kano da kuma gwamnatin jihar kano da haka muna kira ga sauran ma'aikatan jihar kano su zo a haɗu su taimaka mata a samu nasara ka san Khalid waɗannan naɗe da aka yi akwai mutane guda biyar da gwamna ya bawa masu bashi shawara sasa na musamman kwarai da gaske wanda daga cikinsu akwai Alhaji Hamza Darma wanda ya fi ɗaukar hankali wanda ya fi ɗaukar hankali daga cikin kunshin biyar ɗin nan karamar wanda hukumar birnin to ai hakan ya biyo baya ne saboda ana ganin matsayin Hamza Darma a gidan shi a ban sharaɗa kuma Da ka san ai ya ce bai iya saddi ba bai kamata kuma a bashi jagorancin al'umma ba tun farko da aka maganar ba wannan shi kwamishina kujera. Eh, to sai gashi a kwamishina na ayyuka na musamman shi mun tarik shaka ya kasa kaga za kenan su yi aiki tare kuma gwamna ya gwangwaje shi alhaji hamza darma da matsayi na mai ba shawara a wannan ma'aikata ka san wasu cewa suke fa anya wannan ba kura ce da hali ba to matsayin da har yanzu aka kasa jin ta bakin bangaren shi honorable sha'aban sharada wakilin birni a zauren majalisar tarayya wadda sai a wannan rana ta juma'a ya magantu kwarai da gaske ya magantu ya kuma ce sun yi murna da wannan mukami domin ya tabbatar da cewa mai girma gwamna abdullahi umar ganduje yana sane da masoyansa na gaskiya waɗanda suke tare da shi dalili na farko idan ka kalli zubin waɗanda aka jero sunayensu su biyar a wannan mukami a ranar da aka sanar za ga cewa mutane ne makusantan mai girma gwamna wanda yake takama da su misali ka ɗauki alhaji ali babu agama lafiya ka ɗauki alhaji tijani mai lafiya ka ɗauki alhaji hamza buhari bakwana ka ɗauki alhaji tumfafi sannan na biyar ɗin shine alhaji hamza usman darma a ce an saka sunanka cikin waɗannan mutane a ce kuma duk advisoji ne to wannan yana tabbatar da abin da muka daɗe muna faɗa cewa mai girma gwamna yana sane da masoyansa mai girma gwamna kuma ya san wanda al'umma suke tare da su da kuma wanda su ma suke kaunar al'umma a karamar kuma birni bangarori guda biyu ne suke cece kuce akan wannan da bangaren mu da bangaren waɗancan da suka ƙi yadda da cewa lokaci yayi da ya kamata a ce sun bi kamar yadda aka bi su suma ya ɗauki alhaji hamza usman darma ya bashi wannan mukami ya nuna cewa ya yadda da bangaren mu dalili na biyu kowa ya san alakar mai girma gwamna da alhaji Asu- hamza usman darma dalili na uku kowa ya san irin gudunmawar da alhaji hamza hamza usman darma ya bayar a kafuwar jam'iyyar apc da zaɓe na farko na shekara ta 2015 tun daga shugaban ƙasa har gwamna da kuma zaɓe na biyu na shekara ta 2019 tun daga shugaban ƙasa har gwamna wannan dalili yasa muke godiya ga mai girma gwamna muke gode wa shugabancin jam'iyyar apc na jihar kano dangane da shawarwari da suke bayarwa domin ɗinke barakoki da suke faruwa To kaji Khalid yayin da wasu suke tunanin kamar akwai matsala Honorable Sha'aban ya tabbatar da cewa kamar wani yaba kyauta ta kuici ne shi gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yi wa tsagin nasa.
to Allah ya taya roƙo To tafi tafi dai ka san ana ci gaba da yabawa domin ko a karamar hukumar Dala akwai Alhaji Tijjani mai lafiya wanda ya kasance mai bada shawara a bangaren masarautu na'am kenan.
wanda shugabancin jam'iyya na karamar hukumar Dalan ya kai masa ziyara wato a nan ne bafayo muka jiyo shi muntari tela wanda yake shine shugaba na kungiyar shugabannin APC a karamar hukumar Dala.
mun je yana taya shi murna kuma sun je ne ya ce domin su masa fata alheri duk wanda yake karamar hukumar dala ya yarda cewa wannan ni'imar shi ma ta sace kuma yana cikin ta saboda haka duk wanda yake cikin jam'iyyar APC da wanda yake karamar hukumar dala ya zama wajibi a gurinsa da ya taho ya tattaki don ya zo nuna farin cikin sa kuma ya gode wa Allah ga da wannan ni'imar da ya mana gabaki daya wannan shi yasa muka ga daga cikin mazabu mu yi wakilci ko da na mutum bibi ne na ciyamomi da sakatarori don mu wakilci sauran waɗanda ba su samu dama sun zo ba mu tabbatar da wannan farin ciki namu gabaki daya da shugabancin masu jam'iyyar lokal gamman don mu nuna maka cewa gabaki dayanmu kowa da kowa tare yake da kai kuma yana jin daɗin wannan ni'ima da Allah ya maka kuma yana farin ciki kuma yana yin addu'a da Allah ubangiji ya ɗora yadda ka gama wancan lafiya na roƙon Allah ya sa wannan ma ka yi ta lafiya gama lafiya kuma dukkan mu nan kowa yana roƙon Allah wannan ni'ima da aka samu Allah ya kawo ninkin ba ninkin teka abin da ya fita domin duk wanda yake karama kuma da laya da cewa idan ka samu shi ma ya samu to ka san bayan da murtala tela ya gama jawabi bafayo shi ma tijani mai lafiyan da aka yi wannan mukami na sa masarautu shi ma ya- ya yi godiya ya kuma yi maraba da wannan karamawa da aka yi mishi
wannan kalubale ne aka dora muku ku jam'iyya ta karamar hukumar dala saboda ofis ɗin da aka baku kusan a yanzu daidai yake da ministry mai ɗauke da ma'aikatu da ma'aikata da kuma abubuwa iri daban-daban amma na taya ku farin ciki da aiki aka baku na daidai lokacin da duniya ta sa wannan aikin idanu muku ƙara ƙoƙari irin wanda kuka yi a baya har abin ya kai ga nasara domin nasarar ba ta wanda aka ba ba ce shi aiki aka ba shi kuram idanuwanku da kunnuwanku ya saba da nasa za ku ji abin da ba zai ji ba za ku ga abin da ba zai gani ba kuma a matsayinku na jam'iyya kuna da fahimtar abubuwa iri daban-daban to ashe kuwa sauraronku da ɗora muku nauyin wajibi ne domin a kai ga nasara in an samu nasara a al'amarin nan daga Allah ta'ala ne da kuma goyon bayanku da jan goronku wanda kuma in Allah ya da haka za a yi domin haka naga kuna yi wa duk wanda aka ɗora masa nauyi a ƙaramin hukumar tala tijani mai lafiya kenan mashawarcin gwamna akan harkar masarautun jihar kano to ka san akan ce wai didan wani karkataccen wani khalid yayin da wasu ke yabawa daga bangaren yan hamayya suna ganin ita gwamnatin da ma waɗanda suke rike da ita akwai lam'a a cikin sha'anin gudanarwar gwamnati musamman kalamai kenan da kake magana na bashir sanata wanda yake cewa masu daga jijiyoyin waya akan gwamnatin gandujiya wai babu abin da suke amfana da gwamnatin a ra'ayinsa
idan ka ɗauka ina irin su na haya waɗanda aka kafa gwamnatin nan da su wanda kowa ya san alaƙar su da gwamnatin nan wa yake jin ɗuriyar su yanzu wa ma ya san a wace nahiya suke in ka ɗauko irin su Dr. Baffa Bici shi ya siya wa gwamnatin nan fom ɗin takarar da aka yi na wannan zaben amma shi ma yanzu tuni aka gama faɗa da shi suka rinka gaigaya masa magana in ka ɗauko irin su barista Muhammad Zubair wanda ya jagoranci gungun lauyoyi suka kare gwamnatin nan wajen maganar fefam dala wanda majalisa suke bincika suka je karɓo court order ya ce lallai ilalla a hana majalisa bincikar wannan gwamnatin kan fefan dala su ma suna ina duk yanzu an zuba su a kwandon shara A'a dama gwamnati fa faɗi ne da ita ka sani ko akwai tanadi na musamman da ake masa a nan gaba.
wani tanadi ai wannan gwamnati in kana ji ana use and dump da bature yake faɗa ma'ana ai amfani da kai daga ka gama a watsar to wannan shine gwamnati To daman su sun yi ne dole sai an ɗauko su an ba su mukami.
duk mutumin da ya bada gudunmawa ai bukatar maje haji sallah Aka ce kuma gwamnati tana iya wa mutum gata ko da babu mukami.
A'a ya danganta amma ba mu ga alamu ba domin na cikin gwamnatin ma a wahala suke kamar yadda kullum muke faɗa duk mutumin da ya fiye zakalkalewa wajen cin mutuncin jagora ya ba a hankali domin a cikin tsakin da tsakuwa a cikin gumbar da guba a cikin garin da garari tafi tafi ba fayo mu je ga kungiyar bahar ganduja kawai media forum wanda shugabanta yakubu dan gaban jingau muka juya yayin wata ziyarar da suka kai wa manajin darakta bafa babba dan gundi kenan na karota domin su girmama shi da kuma nuna goyon baya akan yadda hukumarsa take gudanar da ayyuka duk abin da ake yi a nan gidan a madadin masu maganganu a kafafen yada labarai 'yan bahar ganduje kawai media forum muna jaddada goyon bayanmu domin jihar kano ta samu ci gaba musamman gyararrakin da ka fara yi da kuma wanda za ka yi nan gaba da yardan allah kuma muna roƙonka duk abin da za a wannan gida mai albarka na karota a madadin waɗannan al'umma da kake gani muna so a dinga sa 'yan midiya a ciki za mu shiga dubu bisa dubu domin yawanci abubuwan ana yi don allah ma siyasa tana shigowa ciki duk wanda ka koma gefe ya gamsu wannan abubuwan da kake wallahi ko an ki ko an so gyara ne kuma gyaran sai an yi wannan gyaran in ba a yi ba za mu shiga la haula wala quwwata
To bayan kare wannan jawabi na Yakubu dan gawan Jingau a matsayinsa na shugaban kungiyar Bahar Ganduje kawai Media Forum, Na'am.
shi ma Honorable Baffa Babba dan Agundi a matsayinsa na shugaban hukumar Karota Na'am.
ya ce yana da abin cewa dangane da wannan karramawa da wannan kungiya ta yi masa.
Eh, musamman magana da yi na jan hankali cewa fa gwamnati ba gudu ba ja da baya akan wannan aikin tantancewar zan yi amfani da wannan dama roƙe ku ku sanar da 'yan uwa da abokan arziki wanda ake da ma'amala da su cewa su faje su bi ka'ida da gwamnati ta ɗora na tantance masu ababen hawa na a daidaita sahu kamar yadda aka fara domin kada mu rufe wani ya zo da sunan jam'iyya ko ɗan jam'iyya ina neman wata alfarma wannan shi zan fi kin yi wa duk abin da aka zo da bukata a yi domin shi ya fi kamata ya yi abin da yake na daidai domin gwamnatinsa ce ta jam'iyyarsa ta saka ka'ida da za a bi wanda yake maimakon ya fara bi ya ƙi bi kuma sannan ya ga yana da wata alaƙa da zai zo ya ce yanzu kuma a'a makara i ga wani dalili a taimaka masa to kada mu fara haka ma ku gaya wa sauran 'yan uwa da abokan arziki da 'yan jam'iyya akan wannan tukuna
bafa babba dan agundi babban daraktan hukumar karota To bayan nan mun leƙa siyasar 'yan kasuwa Khalid gaskiya ne kwari mu ɗauki kalaman lawan baban Abba kwarai da gaske wato shugaban petty traders association na ita wannan kasuwa wani taro ne suka gudanar na rashin nuna goyon baya ga jagorancin shugaban kasuwar kantin kwarin gwamnatin mu ce mu muka zaɓe ta a lokacin da ake tituna a cikin kantin kwari mu muna faɗa mutane alkhairi ne ana zubo mutane ana zagi mu ana ci mana mutum to ga alkhairin ya zo duk Kano gaba ɗaya babu kasuwar da aka maida ita ta zamani kamar wannan ta mace kasuwa. Haka gwamna kai mana adalci, kai mana karamci, kai mana mutunci, kuma mun nuna musu karamci irin naka. Ka fitar da mu kunya. Kuma ka yi kwamiti na ƙwaro. An taɓa jin kukan mu? An yi na mado da hajiya rabi. An taɓa jin kukan mu? To mai girma gwamna. Kadimin Islama. Muna kira gare ka. Wannan MD wallahi muna murna da MD. Amma ba wannan ba. Dalili da ya zo duk abin da yana cewa gwamna ne turo shi. Yana karɓar kuɗin 'yan China. Ya ce gwamna ya ɗaya ya ce gwamna. Yana karɓar dubu ɗaya ɗaya ya ce gwamna. Yan kasuwa kun yarda da wannan? Mai girma gwamna da gwamnati kun ji labari. gashi 'yan kasuwa ba za san wannan 'yan ba ma da haka a lumana a sauki muna neman canjin sa lawan baban abba petty traders association ka san idan wasu suna yabawa wasu suna ganin kuma akwai kurakurai to Allah ya sa a samu daidaito haka dai fatan mu mu koma karamar hukumar kumbotso bafayo inda kungiyar ɗalibai na arewa maso yamma reshen fct bici suka karrama tsohon ɗan takarar majalisar jiha karamar hukumar honorable abubakar salisu kadawa har ma bello hassan gazara wanda yake shine shugaban kungiyar ɗaliban muka je yana bayyana dalilansu na wannan karramawa mun sani the most important aspect of politics a rayuwa a shugabanci na siyasa shine a ce al'umma kai ne ke son ka mulke su ba wai kai ne ke so ka mulke su ba lura da gudunmuwar da kake ba su ko kuma wanda ya dauki nauyin ka tun kafin Allah ya dora mai nauyin bisa wannan ne aka yi recognizing ɗinka kuma kungiya ta ce insha Allah za ta zo ta baka wannan award sannan a ƙarƙashin wannan kungiya akwai tsare-tsare ta take da su na 'yan takara waɗanda aka choosing daga waɗannan state ɗin da na lissafa maka waɗanda kungiya ce za ta yi endorsing ɗin takararsu a 2023 na daga cikin tsare-tsaren da kungiya take da su za a zo a kumbo tsarko goma a FCET bici a ɗaliban da ake da su akwai majority wanda duk 'yan wannan yanki ne na kumbotso kuma ni stakeholder ne ina mai amfani da wannan dama in baka tabbaci insha Allahu ƙalƙashin wannan kungiya ta Northwest za ta zo a Kano State akwai 'yan majalisun da ba kai kaɗai ba wanda aka yi pointing insha Allahu a kumbotso kungiya ce za ta zo ta yi constituting forum da aka sa mai suna kumbotso youth enlightening forum da za su wayar da kan al'umma akan makomar siyasa sannan kuma za su fita su gaya ma duniya cewa wannan shine zaɓin al'umma bello hassan gazara kenan bayan da ya kammala jawabi shi ma abdullahi gwazaye wanda yake matsayin shugaban kwamitin yada labarai a ita wannan karamar hukuma ta kumbotso ya ce ba shakka abu ne da aka yi shi a bisa kan gaba domin ya dace da wannan karramawa da suka mashi wannan abin ayaba ne kuma abin da al'umma suke bukata ne ba dan komai ba wannan shine zai kawar da sako bara gurbin yan siyasa da bara gurbin yan takara waɗanda ake zaɓa su tafi babu rini babu matsa su yi tenuwa su ce suna so su ƙara tenuwa bayan ba su tsina na al'umma komai ba abubakar salisu kadawa mai kamar zuwa ne kan aika akalla kwamitin mu na yada labarai na karamar hukumar nan mun kai kimanin shekara hudu muna monitar ma'ana muna bibiya abubuwan sa na siyasa ba komai bane yasa haka saboda muna so mu gani wai da gaske yake yi na farko kenan sannan na biyu muna so mu ga yana abubuwan ne dan riya ko ko yana yi ne dan Allah dan annabi kuma dan soyayya ga al'umma to alhamdulillahi ba a yanzu ba tun a baya mun yi recognizing dinsa a matsayin mutumin da yake yin abu dan Allah so wannan ya nuna cewa wannan recognition da kuka bashi kun zo ne a bayan mu kuma muna tabbatar muku da cewa akwai mutane da yawa da yawa a gaba da za su bashi wannan recognition domin al'umma karamar hukuma kumbo sun yadda cewa ya cancanta yana da quality capability and capacity na jagorantar karamar hukumar nan To daga nan karamar hukumar kumbotsan Khalid Matsallaka karamar hukumar Fage. A can ne ma muka jiyo Hajiya Hadiza Usaina Adin a matsayinsa na mataimakiyar shugaban kima cancanta.
Na'am.
Yayin kaddamar da kungiyar Kadimul Islam Maliya Kima 2023 a Kano ko?
na karamar hukumar fage kuma a kanan ba tana magana ne akan cewar sun rungumi tafiyar shi maliya baro jibirin kenan kamar yadda suke faɗa domin shi ne ya fara yi da wuri ya kawo musu wannan bukata mu kowa ya san mu yan akida ne kuma yan amana ne na gaskiya fage so dangi kuma tsintsiya madaurin mu daya duk abin da na ga zai taba tun da sai inda karfi na kare duk abin da ya ga zai taba ni sai inda karfin sa ya kare kuma maganar su da suke sun riga sun yi domin da da lokaci duk matan nan sai mun yi mubaya a gare ku akan magana domin fage ta mata ce kuma ta maza ce yanda mata suke fitowa su ci damara yanda kai maza suke haka muke fitowa wallahi ba ma gudu ba ma tsoro in muna yanka muna yanka idan ko ba ma yanka tun zuwa ciya man za mu ce ba za mu yi ba to yanda muka dauke ku da gaskiya dan Allah dan annabi mu ma ku dauke mu da gaskiya gaskiya kuma da amana ba ma rawa a siyasa ko a mana ko kada a mana mun ji mun gani haka muke tafiya a fage ra'ayinmu ne akidan mu ce kuma da ikon Allah da an ba da ya kama talla wani dan takara a Kano ko ne farko kuma ko ne karshe da yadda Allah Allah ya kara hada kanmu ubangiji Allah mana jagora gare shi muke nawa kuma Allah ya tabbatar mana da wani dan takara ta mai albarka To Hajiya Hadiza Usaini Adin kenan a matsayinta na mataimakiyar shugaban kima cancanta. kadimul islam maliya kima 2023 to tafi tafi ba fayo sai mu tsallaka karamar hukumar nasarawa domin daukar kalaman sala kalakawo wanda yake ganin kambun da gwamna dr abdullahi umar ganduje ke karba a matsayinsa na gwamna a jam'iyyar apc yana nuna cewa lallai ya iya siddi na jagoranta al'umma aniyar tasa ta kirkice waɗanda suke dafawa mai girma gwamna wurin taimaka a yi ayyukan da mutane suke mora su ma mutane ne na kirki idan ka ɗauki ma'aikatar yada labarai kwamishinan da aka ba wa muhammad garba a matsayinsa na kwamishinan yada labarai saƙon daga gwamnati zuwa ga al'ummar jihar kano yana isa mutane sun yadda ana aiki ka'in da na'in a ma'aikatar yada labarai ta jihar kano so kaga na ƙasin da ake tunanin gwamnatin jihar kano tana da shi makiya ne kawai suke kallon gwamnatin jihar kano da wannan na ƙasin amma in ka bibi abin da gwamnatin take kai da kuma abin da ake gaya wa mutane abin da gwamnatin take musu za ka gane cewa gwamnatin ta fita kunyar al'ummar jihar Kano. Anya a ce makiya ko idan aka yi la'akari da yadda sakamakon zaben karan farko ya kaya.
wato salisu sakamakon zaɓe a kowane irin yanayi yana juya mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari duk da farin jinin da yake da shi kusan karo na uku yana tsayawa takara ana samun akasi saboda haka ni ina ganin ba wai matsala ba ce dan an samu irin wannan sakamakon da mutane suke ganin an samu ba matsala ba ce mutanen da kuke gani a baya kusan idan an ba zo zaben nan kafin sha biyu an gama wato salisu ina so in tabbatar maka cewa mutane sun yarda gwamnatin jihar kano akan layi take na gaskiya kuma tana abin da ya kamata idan ka gangaro majalisar dokoki ta jihar kano musamman yadda aka samu daidaito da 'yan majalisa da gwamnatin jihar kano kwarewa da jajircewa da sanin makama ta aiki irin ta majority leader labaran abdulmadari ita ta kawo gwamnatin jihar kano ta samu daidaito da 'yan majalisar da ba ma na jam'iyyar apc ba sala kala kawo tafi tafi ramar kuma kumbotso to mun dai sake dawayya kenan kwarai kuwa inda kabiru abubakar tsamir mariri muka jiyo yana miƙa wani saƙo na godiya kan filin makaranta da honorable munir babbaɗa a gundi ya saya wa al'ummar wannan yanki a matsayinsa na tsohon wakili kuma ɗan takara tunda ka san an yi umarni za a sake zaɓe babu shakka a wasu wurare a bisa sayan filin makarantar boko to alhamdulillahi wannan 'yan tsamiyar mariri suna godiya suna kuma godiya ta musamman ga kwamitin wanda ita tiritiri da kuma yake tiritiri na wannan zaɓe da za a yi na inconclusive na tsamiyar mariri da kureke musamman shugaban kwamitin alhaji kabir adofan shekara shine shugaban karamar hukumar kumbotso to alhamdulillahi sun ba da gudunmawa ta musamman ganin cewar wannan alkawari ya tabbata sayan fili kuma ba magana gini eh gini alhamdulillahi akwai block da mai girma gwamna zai yi mana akan wannan fili mai bene kuma dama already mai girma gwamna shi ya sai filin makaranta na yana da buti gwamna ya kuma block a gurin nan kuma yanzu ma zai kara kuma kari ma da hanya tun daga bakin titi wadda ta haɗa garurukan mariri farawa tsamiya gerawa ta linkin da gezawa wannan hanyar ma ita ma alhamdulillah mai girma gwamna tana kan process an tabbatar mana da insha Allah rabi kafin wannan zaɓe za a zo a tabbatar da wannan aiki To kaji Kabiru Abubakar Tsamiyar Mariri.
Na'am tafi tafi.
Sai mu tsallaka.
Wajen Habibu Saddam Makwarari.
To dan mai karas da dan mai yalo kenan.
Ma'ana kenan mun koma Karota.
Kwarai da gaske.
Ya ce kungiyar Sani Sa'idu Dan Koli tana tare da MD na Karota Baffa Babba kuma ya ja kunnen masu son kawo sabani a tsakanin mutanen biyu.
ina goyon bayan sani sa'idu dan koli ne akan yadda da ya ce mutanen su je su yi wannan tiraka su biya kuɗin ka'ida wanda gwamnati ta samu su ai bai kamata ka ce kana goyon bayan sa ba tunda suna zuwa suna biyan kuɗin ba a ba su tirakar kuma ina gaya maka ai a jira ba a gudu ake ba a tsaye ake bayarwa kowa ya tsaya zai a kawo masa kayansa in dai ka biya za a biya ka sani sa'idu dan koli baya rigima da babba ba da gundi baya rigima da gwamnati waɗanda suke da yanzu ne ake neman sulhu tunda an ji ai an rushe kungiyar ta sulhu alheri ne shi yasa muka shigo ciki ma muke so mu ƙara jaddada sulhun sani sa'idu dan koli da babba ba da gundi da gwamnatin jihar Kano gwamnati Sani Sa'idu dan Kole ta sani ai ba yan toto bane suke bada shugabanci ai babba ya kamata a ce mun ji ya faɗi wannan da kansa cewa ya san sanin da ido abun din na ga ma mutum ne mai tausayi mai daukar nasiha kuma mai daukar shawara in aka biyo mun ne ta hannun hagu sai biyo ta hannun dama to yanzu an biyo mun ta hannun Kole me yasa biyo ta hannun hagu ga ma ai dan adam ne zai iya kuskure kuma zai iya gyana kuma laifin ma da ake zargi ai ba a tabbatar da shi ba kuma ya ce a je a yi abin da gwamnatin jihar Kano za ta ci gaba kuma jihar Kano ta ci gaba ko da ku hakan zai tauye haƙƙin yan arewa na ga ma ai ba zai tauye ba kai yanzu zaka ba da danka da matarka da dan uwanka ka dora shi akan mutumin da baka san inda zai kai maka so ba wannan tsarin aka zo da shi san sa'idu dan koli ya gane kuma wasu suna so su man maye fake da agana to karyansu ta sha karya li'i lafi qurashin akan da wannan batu na yan adidid sahu da yan karota Khalid akwai sakatare na masu ba da hayar babaran adidid sahu Hayatu Bakulamidu na'am ka san shi jan kunne yayi ga alutanen wannan kungiya da su je su buga nambar su kamar da suka riga suka yi rajista da hukumar kamar yadda gwamnati ta yi umarni kamar yadda gwamnati ta yi umarni duk wanda ya san yayi wannan ya bi doka ta gwamnati ya je ya buga lambar nan domin lokacin da muka yi yaddajeniya da gwamnati yayi idan gwamnati ta fito ta fara kamawa to kada wani kuma yaro daga baya ya kira mu ya ce daga kungiya kaza do Allah do annabi ai ya gashi yayi yayi komai duk hukuncin da gwamnati ta ga ya dace ta dauka tare da kai yayi daidai kuma ina jan hankali ga al'umma waɗanda muka samu labarin cewa mutum ɗaya ya yi wannan rijistar ya biya kuɗin tiraka za ka ga cewar wani ya kwafa ya ba wannan wannan ma ya kwafa ya ba wannan to su sani gwamnati akwai matakai da za ta bi kuma magana da mai girma mda na magana cewa za su bunkawa babura wuta irin wa'annan baburan ne idan an kama domin dama su ba sa son ci gaba wata manufa ce ta kawo su cikin wannan sana'a tamu saboda haka al'umma a fahimci wannan duk wanda ka gaya da lambar ka ya kwafa to ba kama shi zaka yi da kokawa ba bin sa zaka yi tiryan tiryan ku je zuwa jakshin da kun je jakshin akwai jami'an tsaro sai ka ripotin ɗinsa cewa da Allah ya kwafan min lambata su kuma nan jami'an tsaro za su yi duk abin da ya kamata su yi na su gurfanar da shi ga gaban shari'a.
To ka ji Hayatu Bako Lamido kenan sakatare na masu bada haya faces a jihar Kano.
Wanda kuma ina ganin da shine ya kamata a ce mun naɗe tabar mashirin a wannan lokaci Khalid.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
masu sauraro a madadin nasir salisu zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokan aiki ibrahim isaac dan kwarano salisu bafayo adam suleiman da umar suleiman sagagi khalid shatima nake fatan zamu yi hutun karshen mako cikin ƙoshin lafiya daga nan freedom radio murya jama'a